أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana kan al'ilmin ladunni wanda Allah ke cewa wa allamnahu min ladunna ilman to ita al'ilmin ladunni shi irin wannan ilmi da ake cewa ilmin ladunni wanda yake daga wurin Allah ne qasun wannan ilmi ne wanda yake shebantacce bil kummali da kamilai min fuhulir rijali daga bujuman mazaje na Allah allazina ijtama'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka haɗu da annabi وحظوا منه بكمال العطف والإقبال فكر بوتا لتكثير توسع سوادكم فسكنتا وشاكي سوى علم لدني كما وإن ذاك باء علم لدني كنا فيما لم منذر من يتقبل السواء ولا أتى بشيء ولا أتى بشيء بقنة إذ حملا وتونم ilimi da Allah ya ba shi tijani ya zo masa ne ta hanya mai sauki ba ta hanya ta wuya ba ma'ana la ata hina fada bil ilmi ladunni sanda ilmin ladunni ya kuran yau shi tijani ata ya zo masa bi tariqin sahalin ta hanya mai sauki la ata bi zo bi tariqin shi'bi kunnatin ta hanyar wani dutse ba ma'ana bai bi wasu kwanakwan da wasu lungu-lungu a hanyar sun faɗaɗɗiya ya taho masa iz ai waƙata hamala lokacin da wannan ilmin ladin ni'in ya gudana ya zo masa ne ta hanya mai sauƙi a ƙuntu malam ya ce wallazi zahara li min hadha al-lafzi abinda ya bayyana gare ni daga wannan lafazi yace inna allaha bisi'id qunnatin izhamala abinda wannan lafazi yake nuna min ayin nazimu arada bi halika abinda malam yake nufi anna shaykh radiyallahu anhu Allah shaidan Allah ya dade shi ata ya zo hi na fayabani bil ulum ladunniya lokacin da kwaranye kwaranye ilimin Allah ladunni ya zo masa ya zo masa ne bi ɗariƙin sahalin da hanya mai sauƙi la mashaqqata fi babu wahala a ciki ولا حرج باب ونقنتي ولا كد باب وهلا ولا ريادة بات عيد ونفامها با مما اطلع عليه على الطرق قبله بجئرن أبن لا ما أبو تاتلي قول إسكا إسلاح سنة الواتسود يعني بل إتعاء وأن علم اللدني أتى بها يعود أن علمين إبراهيمية أحمدية على ملة إبراهيم يعود bisa ga tabarki irin na annabi Ibrahim bisa ga tabarki irin na Ahmad shine annabi alamin da Ibrahima bisa ga hanyar addinin annabi Ibrahim haisu qala biya maulana ar-rahim al-karim inda Allah ne girma madaukaki ke cewa wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim Allah bai sanya muku wani kunci ba a cikin addini shine addinin babanku annabi Ibrahim والله ورسوله أعلم الله جن مثني لمن ذنك ويؤيد هذا الذي هذا الذي ظهر لي ابن ده بين جرير إن ينا قرب أن مثل هذا أن مثل هذا النازم وفي المقال إرم أن مالا من ملك المريد في حذاقته أتمنى حذاقته وصادق إفراسته دجسير وتقردادنسا لا يخلو كلامه zancensa bai wofinta galiban mafi rinjaye an misali hazin fa'idatun jalila ga irin wannan fa'ida babba wadda hikimatar aliyu da hikima maɗaukakiya wala siyama ita musamman ma misali ibaratu ya hajji wannan ibara da yi wala jara wala ata bisiri kunnatin izhamala wannan irin lafazi da ya amfani da shi a ba'ala hada bisa ga wannan يكون معنى قوله معنى فأنت ليس وفاض بالإلم الذي أي خاض مدده مرد سود يعني يا بالعلم اللدني بالعلم وليس لقورا الله أي كفر نفعه معنى أمبان علم سيأيوا دا أمبان سيأيوا أمبان وسطيوا للخلق وحلتا إذا حمل أي وقت تنزله لوقت wato ilmin ladini din ya sauka zai fara da halki ko kuma lokacin da shehu tijjani ya sauka zai fara da halki yan fa'idan ta da halitta wa qawluhu da kuma da mana yace wala ata bi iz qunnatin ay tariqin fi jabalin abinda ake cewa kunna hanya wata take a cikin dutse matsatsiya sa'adin maslaki wanda take da hakuyar shiga da za ka tsawar haka malam yana da wani kimatu ijma al-musharu ilaiha abinda yake yake nuni da ita hiya shine isyanu bi tariqatil ahmadiyyatil muhammadiyatil ibrahimiyya zuwa da wannan tariqa da yi ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya wa hiya tariqatu shukri wannan tariqa ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya tariqa ta godiya da Allah فنقول ما لا يجمعنا سوى والله المستعان والله كنا نتمكو وعليه تقبان دوغرو الله يجي وأما تسميتها بالأحمدية دليل ليس أجل وانا طريقة أحمدية ولأنها سبولة وانا طريقة نسبت إلى اسم صاحبها أن دنغنا تزوى غميئتا سنشد أحمد بن محمد السجاني عند أن دنغنا تزوى غامل أجل وانا طريقة أحمدية dalili na ɗaya la'anna ismahu radiyallahu anhu dan sunan shi dan Allah ya dade shi ahmadu to da gaja dariqa ahmadiyya wa imamuha shine shugabanta almutalaki laha wanda yake sai ta min habrat da ibn wujuri daga hadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min duni wasu ita ba tare da wani wasu da ba sai min min duni wasu ita sai akhar ba ta ba ta wasu wani shehi ba a ya karɓa da shi da tsakaninsa da annabi wala iskala alaihi wa ka babu rikici a kansa shi ta babu rikici shi ta zumi shi ta zumi ta hadil ahmadiyya da ake kiran tariqa nan ta mu ahmadiyya wa ila aka ce kuma a a inna inna hasum yadda zalika ana ce mata ahmadiyya da kauni ha tariqata shukrin dan tariqa ta godiya Allah kama ta kaddamat al isharatu ilayhi kama inda nuri ya gabata zuwa gare shi fa yakunu al qutbu alladhi alayhi madaruha walhamdu sai saboda haka ya zama kudubin da makewayar da duk yake koma kansa shine yabo bilwajil ablag ahmad da suna da fuska wajen daga mafi kai matuƙa don haka sunniyat ahmadiyyatan ake ce mata ahmadiyya kowa zahirin wannan abu ne ne ke bayyana ne wakila kuma suka wasu suka ce a likaunar aura da da'irati alaiha saboda kasancewar wurzan da ake kewayawa suke kewayawa a cikin dariƙan nan mustamilatun kulluha dukkan auradan sun taro ala ablagil mahamid bisa ga yabo wanda yake mafi kamata in ma tasrihan ko a bayyane wa in ma zimnan ko kuma abin da suka kurka amin zalika ina da cikin abin da ake karanta a cikin wannan dariƙa ummul qur'an fatiha wala shakka yake ba ku kwanto annaha ita fatiha مكتملة من أسرار المحامد تاتار نوع أسرك أسرك النبو ألا ما يقصر عنه اللسان قابل لحرك بدأي بيناها ومن ذلك يا باين باين فاتحة كما يا لك قابل لك كرم تانا لك ولدونا فريقا تاتر الفاتحة لما وغلقا ولا شك اتباع مكوى أنها اتماع صلاة الفاتحة متضمنة تاقل في الانفراد غفورتي بين آن الله علينا بنعمة الله منع بهذا النبي لأن النبي الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم المخصوص والذي شيء أظن شيئا سوى عند الله أورم الله بالقدر العظيم لدرجة بابا والمقدار الورغود المفخمة من جرم ما هو الجسيم من جرمه عليه وعلى آله من الله أفضل الصلاة وأكثر الصلاة ما في خلق صلاة لأمنتي tabbata ga annabi da alayansa daga ubangiji ومن ذلك يعني كتن وردن من ذلك كرم جواري كما رد الجمالي بتمالي ظاهركم أبنيون ذلك بيّلني أتكي نعوان ذلك كرم جوا منها يعني كتن أول ذلك كرم جوا البرق الأصفى في منظوم الأرباج wato walƙiya walƙiya ne wanda yake harkawa da giragizan nan na ribobi almali a kulli muta'arrijin ko mai cika dukkan wani mai bijirowa war awani da wato ƙwarra waka za haka nan daga cikin auraden da ake karantawa a wannan ɗariƙa addu'a ya man azharar jamilar fitar ɗabi'a to da haka ya daga cikin dalilan da yasa ake kiranta da wannan suna in ji wasu wa amma ta da munhu wa amma ma ta da munhu sayfi min zalika amma abin da kuma sayfi ta kunsa daga irin daga wannan abu da muka faɗa mimma la ya hatazu daga abin da bai buƙatuwa ila bayanin zuwa ga wani ga bayani fal kauna azkariha saboda kasancewar wato azkaran da ake karantawa a wannan dariqa almutadawilatu bayna ashabiha wanda sahabban dariqan suke ta amfani da ita da'iratun suna kewayawa ne ala ablagil hamdi daga mafi matakai yabo sarihan aw dhimnan ko a bayyane ko abin da suka kunsa kenan saboda haka sunniyar ake cewa wannan dariqa ahmadiyya wa an ce kuma sunniyar ahmadiyyatan ana ce mata dariqa ahmadiyya li kauni sahibiha saboda mai wannan dariqa shine ce tijani huwa al-khatim al-akbar shine khatim nan babba kamar jin waliyi al-mahfuzi wanda yake abin ke bantawa da rafatu sirr al-abhar da gadan sirri wanda yake rafi ran jayi kama jara ilayhi ashahu muhiddin radiyallahu anhu kamar inda jawon muhiddin Allah ya dade ya nuni fi hadisi a cikin hadisin da annabi ya cewa kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i was tini na zama annabi tun adam na tsakanin ruwa da zaka ai kuntu nabiyyan bil fi'li na zama annabi ne na da na san cewa ni annabi ne bil fi'li aliman bi nubuwati na kuma san cewa ni annabi ne wa adamu bainal ma'i was tini tun adam na tsakanin ruwa din da zaka ala ita wa gairuhu wani manzan Allah kuwa lam yakun nabiyyan bil fi'li bai zama annabi da fi'liyan ba wala aliman bi nubuwwati bai san shi annabi bane illa inda in tafi shi da aka aiko shi sannan ya san shi annabi ne amma shi annabi tun tun annabi tun ba annabi Adamu aliman bi nubuwwati fi'liyan da bil fi'li ya san cewa annabi ne tun ma ba a halitta Adamu ba. Amma sauran annabawa ko wasu sai bayan an aiko su ke sanin sai su annabawa. Sun maƙala sannan ta waka zalika Hatimul Auliya da shi ma Hatimul Auliya haka yake. Kana waliyan bil fi'li shi ma wali ya zama wali ne bil fi'li aliman ya kuma san cewa wali ne. Bi wulati da wulai suka sa shi zalika al'ani tun a wannan shekara. Wa gairuhu amma wani wani Hatimul Auliya min al-Auliya daga waliyai. ما كان وليا بالفعل بزما ولي بالفعل با ولا عالما بولايته يسمى لولي تكسب إلا بعد تحصيله ما يشرع في الاتصال بالولاية إبان يا ثبت da abin da aka shartanta tufantuwar mutum da walitaka to kana zai san cewa shi wali ne suna akhlaqi ne daga dabi'o'i allati yatawaqqafu al-ittisab bil wilayati 'alayha wanda kubantuwa da irin wannan ɗabi'o'i yake tsayuwa a kanta min kaunin Allah ta'ala saboda kasancewa Allah ta samma bil wali al hamid kagan ko akwai ayar take nuna Allah huwa al wali huwa al hamid intaha fa urifa min hada sai aka sani daga wannan anna khatim al awliya kamar jin waliyai kasaba qabiyan lillahi ta'ala ya riga a cikin yabon Allah ya riga kulla hamidin dukkan wani mai yabo mai auliya daga waliye wa ma hamidahu ahadun babu wani wanda ya bi Allah mislu ma hamidahu khatimul auliya auliya'i to daga cikin waliye babu wani wanda ya bi Allah kamar inda khatimul auliya ya bi Allah wa tahaqqaqa bi ma lam yatahaqqaq fi ghairihi abinda ya tabbatu a cikin sa ya tabbata ga abinda bai tabbata ga wannan sa ba min al-ittisabi ne daga sifantuwa بالحمد لله على جهة الأبلغية تتجهر كلمتك فصحى idan haka ya inganta ittizabu tariqatihi sifatta wannan tariqa ta jani bil ahmadiyya a cikin mata tariqa ahmadiyya wa fi hada a cikin wannan bayani da muka faɗi sifatin lil muridi ya wadatar da muridi shi ma yuziduhu ga abin da zai fa'idan da shi wa yastafidu zai kuma amfana wallahu wallahu waliyut tawfiq Allah shi ne majibancin dacewa ko tafdili dacewa da وأما وجه تسميتها بالمحمدية أنا تكون طريقة محمدية أنا كرمت طريقة أحمدية أنا أنا كرمت كما طريقة محمدية وما يسا أجل كرمت طريقة محمدية يتفلي وجوهي سنا أقول لليجا منها أنا لقد كنت لله كون طريقة المحمدية كفن شو أنا طريقة محمدية بالوجه الذي تقرر تفسكت بيتبتا أنها توائتا من جملة الطرق كانت جملة طريقة التي اشتملت عليها وتتتار دكا يبو وهي الطريقة الثانية تلك الطريقة تجيو من الطرق الثلاث لطرق إنهم غداؤه التي انتقاها صاحب كتاب ميزاب الرحمة وأن ميزاب الرحمة الربانية أنه يقامتها من كتاب جواهر المعاني لكتاب كتاب جواهر المعاني وجعل مدار السلوك في هذه الطريقة عليها يسنى makewayar suluki a wannan dariƙa bisa kanta akan wannan waƙar ajada ya kyautata wa afada ya fa'idantar rahimahullah ta'ala Allah ya ji kansa mai mizabu shi bayani kafiyar suluki alaiha ta inda ya bayani yadda ake suluki a cikin wannan dariƙa fal yanzur zalika fihi fal yanzur aji a duba a wannan littafin wa qala shaykhu al-hasan al-ajami ya ce sahibaha ne ita wannan dariƙa ma'abocin wani tsarika ta ƙaddama tasrihu bidayatihi inganta farkon lamarinsa ya gabata wasu luki da sulukinsa alaman hajjil istiqamat ya gabata akan hanyar istiqama almubayyini wanda aka bayyana fil kitabi wa sunna a cikin alqur'ani da hadisi yattajilu saboda yana shagalta bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ila an ila an tastawla mahabbatuhu ala qalbihi har san manzan Allah ya zama ya yi rinjaye a zuciyarsa wai siri bi misalihi bai na aine da su ya zama yana ganin annabi a idanun sa na basira fai su gullahu alaihi ni'amahu zahiratan wa baɗina sai Allah ya cika masa ni'imarsa ta zahira da baɗina wala yaj'alu lima khaluqin alaihi minna ya zama babu wani a cikin halitta wanda zai masa gori cewa shi ya bashi wani abu illa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai rahu zai ga annabi ya kabata a barke ko manama zai iya ganin shi ma a barci ko ya sa'aluhu zai iya tambaya annabi amma yuridu ga abin da yake nufi kama qala shaykh muhammad al-khalwati kama inda muhammad shaykh muhammad al-khalwati ya faɗa liman sa'alahu ga wanda ya tambaye shi an tariqatihi wa tariqa yake wal man yantasibu waye ga waye dangana a tariqa sai ce la antasibu li ahadin ni ban dangana da kowa ba ثم ذكر عن نفسه هي فأسمي لي أنه أيس أنه محافظ على استهدار رسوله صلى الله عليه وسلم كما إذا ونعب أمه على الرسول النبوة كما إذن أتباع النساء فأغناه ذلك على الرسول النبوة إنن قول يسي إذا ما يا ولا تنشي أن التقيل قراتها بشيء دون شيء والاستمداد منه دون من دون شيء انتهى ومنها na daga cikin dalilin da ake isa ake mata muhammadiyya annahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adafa jami' al-fuqara'i ya raba dukkan almajirai na tijaniya almutamassikina bi hadha al-ahdi wanda suke rubu da wannan alƙawari almuwazibina ala hadha al-wirdi wanda suke lizama akan wannan wurdi nawo ya dangana su ila siyadatihi as-saniya ya zuwa ga shugabancinsa madaukaki ومكانته العلية يا دمنا رزوها بدرجة سودرة متوفجة إضافة خاصة رابعة وتمسمى تؤذن يتكي سمر وابك رس منزلتين لتوقك الدرجة الانتجاهية وتهوي مرتبة لتوقك الدرجة إن الله تعالى أورم الله وذلك وأنه قلت أنه صلى الله عليه وسلم قال الله يأتي لسيد سيدنا رضي الله عنه في سورة الجاني جقبة أفرت لا منام بأبتك فقراؤك فقرائي wa talamizuka talamihi kaga ko almajiranka almajiraina ne wato talakawanka talakawa na ne kaga ya dau ya dangana su zuwa ga zuwa gare to da ka ta wannan hanya ta ake ake ce mata muhammadiyya dangane zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ba sa al ibaru bi anhu kamar inda wannan labari ya inganta shi wajen ya ba da labari cewa manzo Allah ya ce masa fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi min gairu wahidin an samu wannan ba daga mutum ɗaya ba min ayani ashabihi daga sanannun sahabban shaurijani cewa ya shaurijani ya faɗa haka wale haza saboda haka wajaba takhsisuha bi ismin muhammadiyya ya wajaba a keɓanci wannan ɗariƙa ta mu da sunan muhammadiyya ɗariƙa ce muhammadiyya wannan ha yana daga cikin abin da ake cewa wannan ɗariƙa muhammadiyya annahu sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah ko baminu shine wanda ya lamunce li jami'i ma basharahu bi alaha ga abin da duk yau da jani ya wa ‘yan ɗariƙarsa albishir, to manzo Allah ya lamince masa abin da yau da jani ya wa ‘yan ɗariƙarsa albishir, a wajen Allah annu Allah ya gada shi yau da jani ya lamince. Min a azamin wasa'ili na daga mafi girman wasila min bahil karamati na daga karamomi wanda suka masu kirin jaye wasani il fada'ili da tafi da wanda suka madaukaka kama annahu qa'imu maqamahu ma'amu kamar inda manzo Allah shi ke tsayawa a matsayin a matsayin shaudani ga almajiran shaudani ladan da ga cikin wani kuma manzo Allah shi zai tsaya kan huduri kamar inda manzo Allah ya lamunce zai zo sallallahu alaihi wasallam man mata minhum wanda duk zai mutu daga cikin tijaniya manzo Allah ya lamunce shaudani ba daya daga cikin dan dariƙarsa da mutuwa za ta zo masa sai ya zo wurin ala taba'ud awqani tare da nisan duk garin da suke duk kasar da suke duk wurin da suke sun je mutuwa ta zo Allah ya lamunta shi da zani zai zo wurin mutuwar wata bayin buldanihim da bambance bambancen garuruwan su wa ikhtilafu alsanatihim da bambance bambancen yaran su wa aula wa alwanihim da bambance bambancen launin fari ne kai baki ne kai ajamu ne kai balarabe ne kai kowane iri ne kai ni dai ka dan tsarkin jami'a ne mutuwa ta zo to manzo Allah ya lamunce shi da zan zai zo wurin kuma da yawa ana ganin haka bai da yawa wasu sukan faɗa su ga annabi na sun ganshi ya zo yana daga cikin abinda annabi ya lamunce wa annabi to dan haka ake kiranta dariqa muhammadiyya dan an dangana ta ga Muhammad wajadiru yake ya tantanta bi dariqin da hanya imtaza ahluha bi hadhihi almaziyati da ma'an wannan dariqa suka bambanta da wannan daraja ya tantanta an tafsa a keɓanci wannan tsariƙa bit tashrihi da ɗaukakawa bil idafatil muhammadiyya da raɓa ta da za a yi tsariƙa muhammadiyya ai ta tantanta wannan ha ya daga cikin dai dalilai da ake ake ce mata tsariƙa muhammadiyya anna li ahli hadhihi tsariƙati alamata dan tsariƙa ta tijjaniya suna da wata alama ya tamayyazu na biya an ga yarin da suke ake bambance su ga barin wanda ba yan tarikar jami'a ba wai urahu biya akan sanin su da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama huwa sahibu ajimin min ita bi wajhin hasil da fuska wanda take tabbatacciya kama qalahu al-hawari kama inda malam hawari ya faɗa da hadhihi tariqatu ita ita wannan tariqa al-mashhud lahu fi ma'rifati asrariha bi tabriri wanda aka yi shaida a sanin asirce fito na wato mubarara da a cikin sanin asirce asircenta wacce haƙiƙi da sakankancewa annawa anna kulla wahidin kowane ɗaya min ahali hada da 'yan ɗariƙar tijjaniya maktubun bai na ainihi an rubuta tsakanin idanunsa guda biyu da tsabi in nabi sallallahu alaihi wasallama da hatimi na annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka rubuta tsakanin wannan ido da wannan ido محمد رسول الله لأقربك وعلى قلبه مما يلي ظهره أزوت لك كما أبن لك يبن بايا شو كما أبن أقربك محمد بن عبد الله أبن أقربك سنة وعلى رأسه أكنف كما أبن أقربك وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه الطريقة المحمدية منشأها الحقيقة المحمدية أكون أنت جانية أقول إرن هولا لن تصوت أكنسا abinda aka rubuta a cikin wannan hula wannan ɗariƙa ta tijjaniya mafararta haƙiƙa muhammadiyya da haka wasu daga cikin bayan Allah ba san ka ba baka san su ba a ahalul kashfi da sun ganka za su kai ɗan ɗariƙa tijjaniya to za su ga wannan rubutun tsakanin idanka za su ga wannan rubutun a bayanka za su ga wannan rubutun a wannan hular sarautar da sun yi kanka ko bai san ka ba ko baka san shi ba da ya ganka zai ce in halin kashi na yau kai kai ɗan ɗari kashi jami'a wa yi ayyudu ma ta watar bai na sahabi abin da ya je ranta ba so ɗaya ba ba so biyu ba daga sahabban shi wata jani yana ƙarfafa wannan min arbabil ahwali daga ma'abota halaye annahum qurru cewa irin wayannan arbabul ahwali sun bayyana li ba'd ahliha fi tariqati ga wasu daga cikin yan wannan tariqa ta mu bi annahum ra'aw qadi annabi bayna aynayhi sai mun ga wannan hatimin annabi tsakanin idanunka wa qad ra'ayna malan yace mun ga ba'd al-ashabi wasu daga cikin sahabban shi rijale idza ra'a ahadan idan ya ga wani min ahli hadihi al-tariqati ko kuma abu ta ahwal din idan ya ga wani daga cikin tariqati jami'a arafa hu sai gane cewa wannan dan tariqati jami'a ne wa qata lahu ya masa yanke bi annahu min ahli ta tabbas kai dan tariqati jami'a ne walam yakun ra'ahu qabu bai taba ganin sa ba kuwa amma saboda wannan wannan hatimin da ya gani tsakanin idanunka ya tabbatar maka da cewa kai dan tariqati jami'a ne wala yab'ud an yakuna kushiba lahu hadha al-bid'a ba abne ne wuya ba ya zama sahabban da ahal ahwal in sun faɗi wannan ba wani abu ne mai wuya ba a zama an yaye musu wannan hijabin ne sun gani an hafa qabil azhar an yaye musu wato rufi ga wannan wato wannan wani hatimi wanda yake mafi rinjaye da sirri wanda yake mafi rinjaye wa ma'lumun yake abu ne wanda yake sananne anna misla hadha irin wannan إنما يراه من كتب الله له وأن الله ياي مسا سي غني أن بعض أسراره الغيبية وأن الله ياي مسا wasu daga cikin asirce-asircensa na gaiba ya ganka sai ga wannan tabi'in wa ya dahu ya daga wanda Allah ya karfafa bi anwarihi da asircensa alwahabiyya wanda yake baki baya ruwa shi da shi wala mujalabi lil abkar ba tunani ba ma wani wani wani fage na tunani a cikin wannan izlani fa qalbi ba'atil aqli dan hankali ba ya da wani abinci a nan wannan abu nan da yake ya saba wa hankali in Allah ya yi maka sai ka gani wa huwa min ja'izil karamati kuma wannan abu ai yana daga cikin karama da take halarta allati yadhabu Allah biha man sha'a wanda Allah yake ba wanda yake ba tsarabar wanda ya so ya ba shi tsarabar irin wannan min ibadihil mu'minina daga bayan sa mu'minai al akhyar al abu wa yahtasu biha ma arada Allah yana shibarta wanda ya so da irin wannan min auliyaihi daga waliyansa almukramina almukarramina abin girmamawa al'amrar min al-kirki fasallim malaki dan haka kabi kauya taslam sai ka kubuta wa kun sadiqan fi hubbihim wa musaddiqan bi ahwalihim wa hazar makhalafat al-shamsi ita wa kun sadiqan kaman mai gaskiya fi hubbihim a cikin kan bayan Allah wa musaddiqan kaman mai gazgatawa a cikin bayan Allah sha'anin bayan Allah mai gaskatawa bi awalihim da halayensu wa hazar ka ji tsoron mahalafata shamsi saba wa rana rana ta fito ka ce bata fito ba to idan rana ta fito dai in makaho ne kai za ka ji zafinta ko in idan ka bai ganta to ai za ka ji zafinta ya taɓa ka kasar rana ta fito to wannan abu ne da yake bayyanan ne kamar rana ko min ha ita yana daga cikin dalilin da ya sa ake ambata wannan ɗariƙa muhammadiyya an na hazi ɗariƙata ita wannan dariƙa ta mu asbahat al-millat al-muhammadiyya ta yi kama da wannan addini na Muhammadu shi kauna akhir al-milal addinin manzon Allah wannan musuluncin nan shine karshen addinai wa zalika li anna akhir al-turuq jama'a jami'a yake karshen dariqo'i wala tibada ahadun babu wani da zai zo bayan mu da wannan dariƙa duk dariƙin jazilin da ta hanyar sabuwa da annan sa'ira turuqi da duk sauran dariqo'i تدخلوا في جبي طريقة السنة سجارة في طريقة الشاذلية في طريقة الشاذلية رضي الله عنه الله يدري كما تقدم عن الشيخ رضي الله عنه كما يمشي وجهنا قبادر إلا هذه الطريقة الأحمدية تتونن طريقة الشجارية تقول هكا يتباطى سجارة ولذلك سميت تقول هكا ما أجد أجد كرنتا محمدية ومن هنا رجعتنا من لسا أجد كرنتا محمدية أن هذه الطريقة تتونن طريقة تدخلوا كما جاء على خير الطرق بسك ثورا طريق في فتر كلها تقاطعه وقابعها وتقابئ wannan dariƙa ta mu yanzu da ala kulli tsadi ya kan shiga wata kowane tsadi amma wala yanzu da ala ya faɗi wani zai zai abin nan ta in kana kana kana kana yin wata dariƙa za ka barta lokacin shiga dariƙa ta jami'a an shafe ta ka gani ko amma ba kai kana yin ta kuma ka bar ta kaje ka shiga wata ba ba dai ba ka gani ko ala farai ba dai wannan dafilu kama anna shara sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kama inda dai shari'a annabi idkhul ala jami'i shara'i ta shi da dukkan shari'o'i wala yadu alaihi ghayru amma wata ba za ta shiga ba musulunci ya tafi kowane falamma asbahat shari'at al-muhammadiyya da wannan dariƙa ta mu sai kama da dariƙa shari'a ta manzon Allah min hadhihi al-hayfiyyah da wannan kama ila la sai aka ambata ta muhammadiyya wa min haya daga cikin dai abin da yasa ake kiranta muhammadiyya anna turqa kullaha dariqoki gaba daya fi akhir zamani a karshen zamani tasiru ila hadhihi dariqat al-muhammadiyya duk wannan dariƙa za su dawo da jami'a وذلك يتولى عندما تصير الطرق طريقا واحدا فالدك طريق إلى زمن التجانية والمذاهب مذهبا واحدا فالدك مذهبه إلى زمن مذهبا قيسي على ما أخبر به أهل الكسب وما عندما أبو تاكشف مثل بعض الأباري رضوان الله عليهم الله يدرسوا فأصبحت تسمد عقل طريقة التجانية أيضا جدع تلك مادة الشريعة المحمدية من هذه الحيثية sai kama da ɗayyukan shari'ar manzan Allah ta wannan ɓangare wasila laha saboda haka ake ce mata al-muhammadiyya wa minha yana daga cikin dalilan da yasa ake kira wannan ɗariƙa ta muhammadiyya gairu zalika banda waɗannan dalilan da muka faɗa da shi ma zakarnahu ma da yake cikin wannan abin da muka faɗa kifayatun akwai wadatarwa liman lahu inayatun ga wanda ke kulawa ga waɗannan abin da muka faɗa to ana ce mata kuma طريقة إبراهيمية حنيفية وجدنا زام جي يسعى كتمة طريقة إبراهيمية حنيفية من جي يسعى كتمة طريقة أحمدية من يسعى كتمة طريقة محمدية وقوكم زام جي يسعى كتمة طريقة آه إبرا إبراهيمية حنيفية وفاتحة الصلاة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا ويا إلى صراط المستقيم ولا يا لا تنكر قولنا بها وقل لا تسير غير يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تولي الكرام ربك رب العزة عما الحمد لله